insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada to sai mun ji ka insha Allah Allah ya saka da alkhairi Allah ya bada lada yawa kafin a tada injiya ne murtala sai ka gyara da bismillah ka bana kafin a tada injiya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرقائب وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه كالكريم وعلى آله وصحبه في كل لمات ونفس بعدد كل معلوم لك أما بعد
الفصل العشرون مهم.
إياء الموتى وكلامهم وكلام الصبيان والمرادي وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم
kuma wannan fasali ne wanda zai mana bayani fi iya ila mauta na raya macece wanda zai bayyana mu'ujizar ta gaban wannan annabi namu da kuma yadda annaba zai magana da macece na kabari da kuma yara ƙanana jirajirai wanda ba su kai matsayin magana ba annabi yana magana da su tun gabanin lokacin da za su yi magana walmarawi da yaran da suke shan nono duk annabi ya yi magana da wayannan saboda bayyanar mu'ujizan wannan annabi namu
وشهادتهم له بالنبوة صلى الله عليه وسلم
wa shahadatim yara ƙanana suna ba da shaida bin nubuwati da manzancin manzan Allah almutaramma na dalilin risala da wanda ya tarammani da risala manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ira da amincin Allah sabbata a gar wannan annabi namu
حدثنا أبو الوليد شهام بن أحمد الفقيه بقراءته عليه والقاضي أبو الوليد محمد بن رشد والقاضي أبو عبد الله محمد بن عيسى التميمي وغير واحد سماء وإذنا قالوا حدثنا أبو علي الحافظ حدثنا أبو عمر الحافظ حدثنا أبو زيد عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا ابن العربي حدثنا أبو داود حدثنا وهب بن بقية عن كادر هو الدهان عن محمد بن عمرو وعن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يهودية أهدا للنبي صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi abu walid ne shine alƙari abul walid albaji wasu malamai suka ce abul walid baban walid shiham dan ahmadu alfaqihu masanin faqihu da qira'ati alai da karatun da ya karantar da ita zuwa gare mu wal qari shi kuma ya ji daga alƙari abul walid muhammad dan rushidi shi ma ya ji agun alƙari abu abdullahi muhammad dan isa wannan alƙali abu ma abdullahi muhammad dan isa a tamimi dan kabila tamimiyawa ne wa gairu wahidin da wani malami guda da kasiru na min mushayi malamai da yawa mun ji agunsu samma'an wanda muka ji samma'iya muka ji karatun agunsu wa izanan da ijaza qalu kulluhum duk malaman da suka ji hadathana abul ali al hafiz wanda ya mana hadisi ne abul ali al hafiz sunansa abu ali al gassani to hiya mana hadisi ya ji haddathana abu umar al-hafiz shi kuma ya ji abun abu umar al-hafiz ma da cin hadisi ne ibn abdul barri malamai suna kiransa da hafiz al-maghribi a nan afirka dai ba a samu mai haddan hadisi irin abu umara ba ya ce ya haddathana abu zaid abu umar babban malamin sa da ya masa hadisi sunansa aba zaid abdurrahman dan yahaya kamar yadda ya zuwa wani nusa na rubutun hadasa na ahmad dan sa'ida yaji ya ji daga ahmad dan sa'idi hadasa na ibn al-arabi dan larabawa ne ya mana hadisi daraja ne a ce dan larabawa yi mana saboda kai in ka ji wannan ma ka san mutum ya fi ka daraja eh wane waye ne dan larabawa ne dan larabawa to duk lokacin da aka faɗa haka ko a hausawa ne ma akwai daraja idan ba wai ne kuma ka faɗi wannan sunan to ba haka ake nufi ba muhammadu ne idan dai an ce ma balarabe balarabe to muhammadu ake nufi saboda balaraban mutum ma ka jikan nuhu jikan nuhu aboki na kallamu kowa ya ba mu ya bai wa muhammadu to in ba ya ce balarabe to annabi ne amma ɗan laraba ɗan larai ko laraba to wannan laraba ka haife shi shi ne sai a ce laraba in ba ya ce sai a ce larabayya in mace ce in namiji ne a ce balarabe ɗan laraba ɗan za ka ce karkace da mutum da aka haifa laraba shi ka san ladi ɗan ɗan ladi ne dan ladi to lahadi ne yawwa litinin kuma zo sai a ce dan liti shine litinin talata kuma sai a ce dan talata an mace ce a ce talatuwa to haka ake faɗa in kuma sai kurna baye in kuma yawwa an gwana ba in kuma laraba ne sai a ce ɗan laraba ba cewa balarabe sai ga je ɗan laraba saboda wancan balaraban sai a kawo saɓani da wannan yawwa in namiji ne sai a ce in ɗan alamar haka sai a ce ɗan lami sai a ce ɗan jimmai ɗan asabe to da haka ake kiransu to saboda haka balaraban ya ƙunshi biyu balarabe sunan annabi yawwa ɗan laraba kuma a ware tsakanin wancan da wannan to yi wannan ɗin ba ɗan laraban ba ne ɗan larabawa ne eh saboda daraja da Allah ya masa in kai ba larabe ne darajanka in babanka kuma ba larabe ne to daraja ya ba ce ma da ce ma ɗan laraba ɗan ba larabe ya ba ce ma ɗan larabawa ya fi saboda an ce da kai ɗan larabawa to iyayenka ma su ne kana da asali sai ya sa yanzu aka ɓoye sunan nasa a nan sai aka fito da sunan iyayen aka ce ɗan larabawa ibn al'arabi ɗan balarabe ɗan larabawa haddasa na abu dawuda abu dawuda ya mana hadisi abu dawuda nan yi ne ake kiransa da sahibu sunai mabocin hadisai malamai sun yi magana yadda allah ya hore wa annabi dauda ƙarfi to Allah haka ya hore hadisi ga Abu Dauda yake tasarrafi da hadisi kamar yadda aka hore wancan ƙarfi hadathana Wahab bin Baqiya Wahab dan Baqiya ya mana hadisi an Khalid ya ji da Khalid dan Dahan wanda malamai suna faɗan Khalid dan Dahan yana daga ɗayan malama amintattu kuma mai yawan ibada ne mai kuma gudun duniya ne don malamai sun faɗa shi khalid ɗan ɗahanu yana yin fidawun ya sadakar da zinare kamar nauyinsa sai da yau kansa fidawu sau uku da haka kuma ya ji daga amru ɗan ya ji daga muhammad ɗan amru ɗan alƙamata ɗan waƙazi kuma ɗan ƙabilar laisiyawa ne ana bi salama ya ji daga ba salama yana daga ɗayan masanan birnin madina mutum guda bakwai an abi hurairata ya ji daga aba huraira radiyallahu anhu anna yahudiyan wani ba yahudi ne a hada ya ba da kyauta lin nabi ga wannan annabi namu amma ka san yahudu kyautansa ba alkhairi ba ne a ina ya bai wa annabi kyautan ne bi kai bara a birnin kaibara kenan birnin da aka ce da yaƙi sunan birnin kaibara shatan masaliyatan sammata
shatan akuya ne masaliya da wanda an soya ta sammada amma ya sa wa akuyan guba kaji ba yahudi akuya ce aka soya aka ba da guba za a bai wa annabin to duk lokacin da kuma kaga ba yahude ya sa wa akuya guba ya bai wa annabi kana ga kai al'umman annabin zai baka abu mai kyau suna kuma da hankali duk abin da ya zo a hannun yahudu gurin mu ba alkhairi ba ne yahudu tun da ya bai wa annabin mu guba da niyan ya cutar da annabi ba yadda za yahudu ya yadda da mu ba zai yadda da mu ba mu ma kuma an mu manan ne ba za mu yadda da shi ba duk wanda zai yadda da yahudu ba mumini ba ne amma mumini qur'ani cewa walan tara zai ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahu to zo da haka tsakanin mu da yahuda babu yarda ku daina gani duk wasan da ya zo kiyasi za ka yi daga duk wasan da ya zo ta fannin yahudu wallahi wallahi ka ja baya da wannan wasan kuma duk karatun da ya zo ta hanyar yahudu ka yi taka tsantsan in kai wasa za su raba ka da imaninka wannan abu a dunkule na baku abu biyu na uku kuma duk wani umarni da ya zo ta hanyar yahudu kai a hankali in kai wasa ka bi wannan umarnin za ka rabu da imaninka yahudu ya zage ya zage dantse baya san annabi muhammadu kuma baya kaunar mai kaunan annabi muhammadu idan kai da yahudu kuma kun hirya to wallahi sai dai ka zama kafiri saboda burinsu wadulau tagfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a wannan shine burin yahudu ya za ka dinga taka tsantsan duk lamari na yahudu dangane da musulmi mai kaunan annabi ba za ka ga alkhairi ya ba ma ta fannin yahudu ba in ma a zahiri abin alkhairi ne to akwai wani sharri kullalliya wanda sai tafiya ta yi nisa za ka sani kowanne aka dinga gama muku daki daki daki za ku ga eh lalle haka ne ba ku ga yahudu duk mu'amalan da za a yi na zuwa cinikayya sai da riba in ne mu'amala ce ta cinikayya da yahudu a yi da riba cikinsa duk inda kaga yahudi yana wasa ko a ina ka gan shi za ga ba imani ai ran imani suke koya mana ko a sinima ko a wasan kwaikwayo ko a menene za ga an harbe mutum za ga an kai mutum yau da gobe kana kallon wannan dan burin su ya zama kai ma baka da imanin ne yayi ka gane wannan sir na uku duk lokacin da mutum ya karatun yahudu kare masa kallo sosai in dai yahudancin ya rana ya za ga bai da imani bai da imani ba tausayin uwa ba tausayin uba matarsa ta fi iyarsa daraja kanwar matarsa ta fi ɗan uwansa daraja me yasa ya riga ya yi zirgi ne akan karatun yahudanci amma ba daka ba ne amma dai yawanci akan haka suke sai ɗaya ɗaya wanda dama can Allah ya mai da su cewa lalle suna da wato wani abu su wannan ɗaya ɗayan babu laifi wa'annan Allah yakan zaba a ko'ina bayan sai ya rage wasu saboda an da labar da biyar dillahi yuji ban yayi ya bayo mutane kudin goro to amma a kiyaye a dinga kabba kabba ga yahudu nan ya dau guba zai baiwa annabin mu nama ya soya ya sa guba a cikin nama
فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه
abin da ya sa annabi ya ci guban annabi ya ci wai amma wai ba dan bai san cewa ba guba ba ne ana nunawa ne duk tanadin da suka yi niyya in ba Allah ne ya kaddara ba tanadin su ba zai tasiri ba annabi yana sane da cewa akwai guba ya ce dan ya nuna musu cewa Allah shine mai iko akan komai ba guban nasu ba dan irin wannan ya faru da Khalid ibn Walid aiko da ya je yaƙi wani ƙasar na Yahudawa sai hudan suka ce kalidu eh kana kiran mu dangane da ni ga wa kake kiran mu yace ina kira ku ne ku zo ku bi Allah da annabinsa to ka tabbata mana Allah sai ga musu Allah ne mai rayawa mai kaiwa suka ce banda Allah ba mai kaiwa yace ba ku yace to inda haka ne ba ma sai mun yaki da kai ba sai aka yi wannan rikeken dabi guba aka kawo kalidu bane walidu aka ce ka sha wannan magani mu a gunmu wannan ma yana kaiwa ka ya mu gan baka mutu ba mun yadda Khalid ya kira Umara wa manya-manyan sarakuna ya ba su shawara suka ji ranka da karka ya ji in ba mu ya ba magana namu ta zama biyu kenan ya ce ai kwallon mu dole ya shayi dole shan ai ya zama wajibi tun da ce ba mai kaiwa sai Allah sun ce zuwa gunsu wannan yana kaiwa in ya kai ya kaga Allah ya zama biyu dole mu ya mu nuna musu Allah ɗaya ne Khalid bin Walid ya yi bismillah ya shanye da guban ba abin da ya masa saboda Allah shine mai rayawa mai kashewa to annabi ya san da guban ya sha saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gubar da ran da zai koma ga Allah ya motso masa yace wannan abin da na ci na kai bara annabi yace na ji yana motsawa a cikin uwar hanji na ina ga lokacin komawa na ga Allah yayi to annabi sai ya koma ga Allah to abin da yasa har abin ya motsa za mu gaya muku dalili daraja ce wata kan wata Allah ya ba annabi na farko dai ka duba gani annabin Allah ne Allah ya karfafe shi da manzanci ga annabi ne manzo ne kuma yana daga cikin ulul azami a ulul azamin Allah mai da shi shugaba sannan to kuma Allah ya kara masa darajar shahada kuma annabi ya koma ga Allah ya yi shahada annabi shahada yi sai da na abubakar ma an tambaye ka karka ware yi shahada yi lokacin da suka yi kogon hira da annabi to yana bi yana bi sai ga wani rami da ya miƙa kafa a ramin cak wani abu ya cije shi a yi maciji ne na aljini ya gaya annabi annabi ya masa tofi ya masa tofi ya masa tofi sai dauke amma lokacin da ya zo mutuwa wannan guban ne ta zo abubakar shi ma abubakar shahada yi Allah ya fifita annabin mu duk da darajojin da ya bashi Allah ya kara masa da shahada abubakar shahada yi nawa sai da na umaru shahada yi sai da na ali shahada yi sai da na usmanu shahada yi duk wannan sahabban annabi shahada suka yi to jigan annabi sai da na hazan shahada yi tun da yi maguban aka bashi sai da na husaini shahada yi to kaji wannan wata daraja ce Allah ya yi wa annabin mu bayan darajojin da Allah ya masa amma wai ba guba ce ta kai ya masa wani abu a'a guba ba za ta masa tasiri da komai ba shahada ne Allah yake so annabin mu ina fata kun fahimta to mu je
Na'am, fa'akala minha wa akala laqawm.
Fa'akala minha annabi yace wa akala laqawm mutanen da suke tare da annabi su ma suka ci.
Fa qala irfa'u aydiyakum fa inna akbaratni annaha masamuma.
Fa qala annabi yace irfa'u aydiyakum ku dauki hannunku ga barin wannan cin karfatan. Eh fa inna akbarani annabi yace ita wannan naman ta bani labari. annaha masamuma an sa mata dabi anan to anan abin da yake nufi magana ne da matacce ai yawa mahallin shahid anan da alƙali ya kawo wannan hadisi ai annabi yayi magana da matacce yi wannan kafar gaban da aka soya ko ba a soya kai ko danye ne ai dai daban ya mutu ko to kuma da aka soya kuma mutuwa kan mutuwa amma ita wannan naman ta ba annabi labari yace kar a ci ta fa ita da guba to anan annabi ya yi magana da matacce shi ne abin da muke nema don ku gane shi ne mahallin shahid a karatun
famata bishir bin bara'i a cikin wanda suka ci din bishir dan bara'i ya mutu dan kwana ya sai ya ci abin akan karan kwana haka zaka faɗa ka ce ya ci abin akan kwaran kwana shine dan ma'aruru eh to kaji shine bishir dan dan waye ne dan bara'i to shi ne wanda ya rasu bishir dan barawu shi ne ya rasu inna huma da filhali wani kaulan an sha take mutu wakilin lazimahu waja'ahu hatta mata ba da sanata wasu malaman suka ce yana nan yana ji a jikin sai sai a bayan shekara ma ya mutu wa qaryatu kaybara kana fi awwal sabiat fi awakir sadisi anan aka yi ana ganin ya kai shekara ma kafin ya mutu wasu ji a take mutu Allah dai yi ne masani وقال لليهودية ما حملك على ما صنعتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi zai faɗa lil yahudiya ce ga wannan ba yahudiya sai annabi ya tambaye da ya ce mata ma malaki me ya daura ki ka san mace ce ma fa alama sana'at gaban da kika aikata ne dalili قالت إن كنت نبيا لم يررك الذي صنعته qalat sai ta ce in kai annabi ne abin da nai na san ba zai cutar da kai ba wa in kunta wa وإن كنت ملكا أرهت الناس منك in kana malikan idan sarki ne to aradun nasu minka mutane sun huta da kai yasa yi wannan mm.
قال فأمر بها فقتلت da kala fa amara biya annabi ya umarni tunda a dalilin can barayi ya rasu bishi dan bara'i ya rasu to annabi ya ce ita ma kai ta a gurbin mutumin da ta kai kenan wa qad rawa hadha al hadith anas radiyallahu anhu amma an ya rawaita wannan hadisi radiyallahu anhu wa fihi qala daratu ai sai ta faɗi maganar da bai dace ta faɗa kan haƙƙin annabi ba فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك faƙala shi annabi ya ce ma kana lahu Allah ba zai ba da iko ba ala sallah da ala abin da ke kudiri ba Allah ba zai yadda ba ba zai yadda ki cutar da annabin Allah ba فقالوا نقتلها faƙalu sai sahabai suka ji rasulullahi kamar izini mana mu kai ta قال لا ya ce a a kar ku kai ta kar ku kai ta kuma abin da annabi ya gani yana da shi ya sani amma ai ko mutum bai mutu ba dama kai ta za a yi ko ta ba da guban ba wanda ya mutu kai ta za a yi domin abin da ya zo mana alƙali ya faɗa duk mutumin da ya zagi annabi ko wanda ya wa annabi habaici ko yake burin zai cuci annabi ko ya magana mummuna duk hukuncin kisa ne a kansa to kaga wannan wanda ya zo mubashara ya zo ya ba annabi guba ai ba maganan ko wani ya mutu ko wani bai mutu ba tun da niyan ta ta cuci annabi ya kuma duk wanda ya cuci annabi a kai yayi ta kudiri niyan cutan kuma ta aikata a fili ai kuma abin da ya faru ma dama kai ya ta zai a shari'a ma kenan mm.
وكذلك روي عن أبي هريرة رضي الله عنه من رواية غير وهب Kazalika haka nan, ruwaya an samu ruwaya daga Abu Huraira. A ruwayan nan na gaira wahabu wanda ba na wahabu dan baki'a ba.
قال فما أرد لها Kala Abu Huraira ya faɗa, fama alara laha ba wanda ya bujuro mata. Wannan yarinya da niyan aka yi ta ba wanda ya bujuro mata.
ورواه أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما An samu ruwayan dai ainihin daga Jabir dan Abdullahi din kamar yadda ka sani. A ruwawan imamu Abu Dauda da Bayhaqi al-Ansari kamar yadda ka sani an yi wannan ruwaya wa fihi أخبرتني به هذه الزراء a wannan ruwaya ne ji akbara ne bihi ta bani labari hazihi zira wannan karfata mm.
قال ولم يعاقبها Da jabir din yace walam yu'aqib ba rike yarinyan an mata hukuma an kai ta ba ana ganin ko shi barayi din bai mutu bane to albashir dan barayi din ko ana ganin bai mutu ba la Allah dai shine Allah shine masani mm.
وفي رواية الحسن Mm.
أن فقدها تكلمني أنها مسمومة Ana baka zaha wannan sinyar to kallimu ni ita ne ta zantar da ni an na hama zamuma domin cewa an mata guba. Mm.
وفي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن Abin da ya zuwa ruwayan Abu Salma dan Abi Abdurrahman fa.
قالت إني مسمومة Halat cewa sai da annabi tana da guba falata kulmin ni kada ka ci ni haka ta gaya wa annabi. Mm.
وكذلك ذكر الكبر ابن ابن إسحاق Wanda ya ambata mana wannan labari tunda kaga gurin yaki ne to Imam al-Magazi ne. shine malam dan izyaga shi malamai suke kira da imam al-magazi mm.
وقال فيه فتجاوز عنها
wa qala fi a wani hadisin ya zo wanda jawaza na an yabe mata a ba indi da an yabe mata to Allah yi ne masa ne an yabe mata ko ba yabe ba amma an yabe dai mu ba mu yabe ba yawwa ba yadda za ka cuta nan mu yabe maka tunda ba da rayin sani bane da gangan ne da gangan ka yi guba a soya nama ka sa guba ba magana mantuwa nan to ba musamman da ya yafe mata ba in annabi ne ya yafe mata shi kenan amma wani ya yafe mata ba za mu kyale ba mu ba mu yafe ba idan annabi aka taba da kai aka taba ko ni aka taba sai mu yafe amma mutum ya zai ba annabi guba wai kuma a ce an yafe mata to in annabin ne ya yafe mun bi mun yafe in kuma annabin ne ya ce a yafe mun yafe amma kai ko ni ka ce ka yafe ni ban yafe ba a to ba zai yi bayi Mhm.
وفي الحديث الآخر عن أنس رضي الله عنه أنه قال a wani hadisin da ba wannan ba daga anas annahu qala yana cewa فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم
wannan naman bai guye ba wannan guban yana juyawa a jikin naman annabi eh kowane lokaci annabi yana dan jinsi yana taso masa haka da yake juyawa mhm وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ya zo a hadisin nan na Abu Hurairah wanda Ibn- Ibn Sa'ad a cikin ingantattun hadisan sai ya rawaito mhm أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
jama'a shugaba Allah ya yarda annabin Allah annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga dai annabi yana cewa sai mu kasa kunne mun ji ne annabin mu yake ba mu labari mm.
في وجهه الذي فات a فيه wannan ciwon da annabi zai koma ga Allah mhm.
ما زالت أقلد خيبر تؤاودني فالآن أو أوان قد عاد أبهري annabi ya ce ma zala ban guje ba aka na ta kaibar wannan abincin da na ci a kaibar to awu da ni yana juyo mini fal'ana a yanzu dai a wani lokaci ya kada abari na wanda zai yanke min jijiya na to kaga annabi ya yi shahada kenan Mm.
وحكى ابن إسحاق wanda ya gaito mana wannan imamul magazi ne malami ne dan malam isiyaka shi ya gaya mana haka Mm.
إن كان المسلمون لا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
da gaji in kana musulmuna musulmi suna gani lero na hakika suna tsammani amma mu ba tsammanin muke ba anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai annabi yayi shahada annabi yayi shahada haka ne nau'i ne na shahada eh ba wai ana gani bane tabbas annabi yayi shahada daraja ce Allah ya kara wa annabi kan wata daraja dan Allah yana son ka hire dauka ka darajar wata kan wata eh wa annal fadla bi yadillah yudi man yasha'u to ai kaga ba wanda Allah yake so irin wannan annabi namu mm.
ما ما أكرمه الله به من النبوة tare da ma irin karamcin da Allah ya wa annabi na baya annabta to ga kuma wani bangaren Allah ya karrama annabinmu da kuma yin shahada Mhm.
وقال ابن سهنون malam dan sununu babban malami ne ya gaya mana sunansa mai tambaya ya tambaye ka ce Muhammad dan sunun dan Sa'idu at-Tunuki mutumin birnin Tunuki shine malam dan Sahanunu dan sunansa Muhammad dan Sahanunu dan Sa'idu dan kabilar Tunukiyawa yana gaya mana malam dan Sahanunu Mhm.
أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
a jama'a halin hadisi duk malaman hadisi sun yi ijma'i na cewa annabin nan namu sallallahu alaihi wasallam to me ya hukunta قتل اليهودية التي سمته malaman hadisi sun yi idifaki ba kan annabi yayi umarni zaka ce an kai wannan ba yahudiya da cewa annabi guba yayi umarni akan haka Mm.
وقد ذكرنا اختلاف الروايات في ذلك عن أبي هريرة kada zakarna abinda muka ambato ikhtilafin ruwaya ce sai dai mun samu sabanin ruwaya bi zalika cikin wannan wannan sabanin ruwaya kuma mun samu daga Aba Huraira Mhm.
وأنس وجابر رضي الله da عنهم kuma Anas dan Maliku da Jabir duk wayannan mun samu sabanin ruwaya a gunsu وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما Kalwa daga ruwayan Abdullahi dan Abbas yardan Allah ya tabbata gare su baki daya أنه دفعها لأولياء بشر بن البراء فقتلوها
Anna ita wannan ba Yahudiya mace ce ai da ba annabi ya bada ita li auliya ya bishir bana barraye ga yan uwan bishir dan barraye dama qur'ani ya faɗa wa man qutila huma zaluman faqad ja'alna li walihi sultana sai yaza an dauka an baiwa yan uwan bishir dan barrawo faqataluwa bayan barrawo din ya mutu suka kai shi idan Allah ya sa barrawon ya je shekara to kaga bayan shekara aka yi ta idan ko nan take barrawo dan bishir dan barrawo din ya rasu to anan take aka yi ta ita ma mhm وكذلك قد اختلف في قتله للذي سهره wa kazalika haka nan kadi gudulewa malamai suna sabani shi katalahi akai yi da aka yi lillazi saharahu ga abin da yayi wannan daban ne mhm.
قال الواجدي malam wakil ya ce وأبوه أنه أثبت عندنا dai ba kai wannan wanda ya daban ba rangwamen da aka bayi mu ya fita bata gun ba kai yawan ba in ji shi wannan malamin shi kuma وقد روي عنه أنه قتله a wani ruwayan kuma dai aka ce annahu qatalahu an kai shi mhm.
وروى الحديث البزار عن أبي سعيد an samu ruwayan wannan hadisi na wato akwai nan da aka sa a guba daga ruwayan bazaru wanda ya ji daga abu sa'id al-kudri yana cewa fa zakara mislahu to ya ga ambaci misalinsa mhm.
illa annahu qala fi akhirih fa basada yadahu amma abin da ya zo a ƙarshen hadisin fa ba zada ya dahu shi da ya shimfiɗa hannunsa mada ya shimfiɗa wa ƙala kulu bismillah annabi ya ce kulo bismillah sau da haka duk abin da zaka ci da guba an zaka ci nan gaba ka ce bismillah in dai ka ce bismillah ka ci abu to in abin yana da guba ba zai tasiri ba shi yasa duk wani abu da ya zo muku a bature ko a nasara ko a yahudu kuna shakkar ci in za ka ci ka ce bismillah ka ci ba abin da zai faru sai alkhairi muna da ismul azim kar kuna musulmi ku dinga sa abu a baki ba bismillah ko ma menene ka sa bismillah matar ka ce ta kawo maka yayar matar ka ce ta kawo maka a hannun yahudu abin ya zo in dai ka zauna kana musulmi ka ce bismillah to in Allah ya da inda abin ki a wannan abincin to wannan abincin ba zai tasiri ba amma kuna musulmi ba kwa bismillah ka dinga sa abu a baki wani abin da kake gani yahudu yana baku kana yayi yahudu sharrinsa din da ga magani a maganin jinya yake yanzu ka gwada ka gani ba kana kalau ba to yanzu ka gwada ka gani ka dinga yin maganin ciwon kai Allah ya da za ga kanka yana ciwo eh in dai ba yahudu ya baka maganin ciwon kai ka ya to anan za ka game da jinya in ya baka maganin zazzabi in baka yin maganin ka kalau kake daga zaran ka bada yin maganin bature kai da lafiya babu ai ya maganin yake sa jinyan ai kasuwa ne dan kasuwa ne yayi eh kana ganin magani ya baka ko to anan jinya zai anan jinya zai ko ya baka ciwo goma ko ya baka katabule ko to ba ciwo goma zai zama ciwo ɗari zai zai zama kankana ya yahudu za ke da shi yaudi ba alkhairi a tare da shi yaudi yan wala nasaraniya ba alkhairi eh in ma Allah ya jarrabe ka da yan maganin nasu to ka dinga ragewa har ya zama baka haya kar ka sake ka yadda da addu'a da addu'a sai to bi kai da da su ka daina zama dan shaye shayen kwayan bature in ana neman dan shaye shaye kai za a nema ba dai kana yin shan maganin bature ba ba kai yana kwaya ba ko ba yana kwaya to dan kwaya ka rage Hmm? kuma ana neman masu yaye yaye ma yanzu sai a rasa gaya ana jawa ne yan kwayan nan ka daina gaya mutane dan kwaya kai ma ba dan kwayan ba ne kai da kake yin katafule kana yin ba ni labari me wani abin da yau ku taimake ni mana ba kuna ya ba wani yau kowa ya ki fada Eh? ciwo takwas to da wannan abin da ake zuba shi a ciwo Ta- eh? a'a ba wannan ba wannan yayi nisa wannan abin da ake zuba shi a in hannun ka yana ciwo kana yawa anticulus to wallahi duk wannan yayi yawa sai ka zama dan kwaya in dai kana yin wayannan ba sai ka zauna lafiya ba wallahi za a ga kalma dan shaye shaye in baka ya wannan bajin ka dan kanka yana ciwo ka ce a ji a sai mun to ai ne shaye shaye abin da kullun kana aika ake musu ka ce a sai mun wannan a sai mun wannan baka gani kai dan shaye shaye ne yayin ka ga ya saba da haka ka taba ganin ciwon kai ya zo ka daure baka ya ba to daga ka saba ba za ka yi hakuri shi ne shaye shayen ai Mm, kuma daga yaye yaye ne kyan ake koma mara kyan ko shayi ne ma in dai kana yawan shan sa wata ran ka zama dan shaye shaye shi ma to abin da zai rike ka kaman goro in baka yawa baka da hankali abin da baka yawa baka da hankali ba shine shayi yayi haka abin ya jaye yanzu mutum wanda ya saba cin goro in bai ci goro ba yaya hankalin ka ta yake to haka shayi ma yadda goro zai rike mutum haka goro shayi ma zai rike ba sha bane shine shayin ai sha to ku dinga rage ba iya dai abin da zamu gaya muku rage ko na ku ne ma ku rage ko shayin ne ma ka dan rage ya kuma sannan wannan kayan bature ku ja baya da shi in ko ba makawa za ku ya to ku ce bismillah a nan mafita take Mhm.
fa akalna sai da muka yi bismillah sai ce sai muka ci wa zakara isma allahi falam tarurra minna ahadan ka gani da muka kama sunan Allah ba wanda ta cuta to ai nan gaba kar mu sake duk abin da za mu ci ba mu ce bismillah in dai ka kama sunan Allah ba abin da zai cutar da kai kowa ya ji ko to kar ku sake da bismillah duk abin da za ku ci annabi ya ce mu yi bismillah Mhm.
قال لقاري أبو الفرل alƙali uban malam falalu yana gaya mana وقد خرج حديث الشاة المسمومة أهل الصحيح وخرجه لا يما wa kada karaja hadisi shafi wannan ab- bayani na akwai amma manyan malamai sun fitar wanda aka mada guba alas yayin malaman da suke da hadisai ingantattu kuma wa kare da wal ayyuma manya manyan shugabannin mu ma sun fitar a cikin hadisan su wa huwa hadisun mashhur wannan hadisin shahararren ne bainal kas wal am inda al jamhuri min al ulama'i wa katalafa ayyumatu ahli an-nazar fi hadha al-bab waktiri ba amma ba suna saɓani ayon maja'alar nazari ma shugabanni wanda ma guda tsokaci min almutakallimina malaman tauhidi wa gairihim da waninsu fi hadal babi daga wannan babi mm.
فمن قائل يقول هو كلام يخلقه الله تعالى في شاة الميتة Wani ƙa'ilin akwai mai faɗi daga cikin malaman ya ƙudu tana cewa huwa kalamu ya kalabu wallahu wannan zance ne fa da Allah ya halatta mahalla min al mawjudati a amma min al hayawanati wan nabadati wal jamadati kama bayyana hu masalan bi qawlihi fi shajil mai jaji wannan zance ne da Allah ya halatta ga akuya wanda yake matacciya mhm.
أو الهجر أو الشجر awul shajari ko itaciya awul hajari ko marmara mhm.
وحروف وأصوات يحدثها الله فيها Hurufin da harufa wa zuwatin da murya. Yurizu Allah biya wanda Allah ya fara daga ciki.
ويسمعها منها دون تغيير أشكالها ونقلها عن هيئتها
Wai zumarwa suna jin da mina daga cikin wannan muryoyin duna ta gayiri a shikaliha ba tare da rigidar da kamanninsa ba. Wa naƙaliya da tirato ta ana hayatiya ga barin kamanninta wa huwa.
مذهب الشيخ أبو الحسن والقاضي أبي بكر رحمهما الله ba ji manyan malamai Allah ya yadda daga jin sunan kasan Allah ya yadda Mm, Allah ya ce wannan ya ce na kalwa mun kira ta wannan magana fa ana yaji haka kamannin da wa huwa mazhabin shehu al-abul hasan ash'ari wannan shine mazhaba ta barkin shehu abu hasan ash'ari da alƙari abubakar dan ɗayyibu albaƙin lani dan larabawa eh daga ji ka san manyan mutane ne alƙari dan ɗayyibu sunansa baƙin lani ya zage ce alƙari dan bala- dan larabawa haka ake kiransa manyan malamai ne fa wanda sai ka ga manyan littattafai tukun za ka ji sunansu ma in ba kamar nan ba ma ina za ka san alƙari ɗayyibu baƙin lani ba ma nake ne kuma ɗan gida ne ba ma nake ne ɗan laraba muna da wannan a cikin mazabarmu na maliki abin alfahari ne baƙin lani a ce namu ne kai abin daraja ya isa daraja mun gode wa Allah muna da manya jigo na manyan malama kamar shehu halilu a ce namu ne wanda ya littafin tauriya yi ya tauriya yau ibn hajji sharhi a ce wannan ba malike ne imam malik zai ji daɗi da wayannan zai ji daɗi da su a ce wayannan suna mazhaban da jigo ne fa kamar dan kasan kamar sahanunu muna da manya bijimai muna da su a mazhaban nan sai dai ba ka zuwa garken su ba za ka san su ba sai kana zuwa garke mun da yake gida ina zai ga bijimi in ka je garken baka gani ba ka tambaye mu ka ce malam ina zan je ce zo mu je zango yauwa idan mun je zango kuma a zangon ma ba na ko'ina ba mu kai ka zangon shanu a nan za ka ga ustazu ai ustazu din bijimi ne eh daga an je da kai malam zango ka dinga ganin tozon su ɗaya ɗaya eh sai ka je manyan tabaqatu tabaqatul malikiya za ka gani manya manya malam kaje ka duba mudawwana ka gani wane almajirin maliki ne wane sai ka samu wajen 900 za ka ga bijimi masu tozo wani ma har tozon ya tankwasa an girma an girma da gani ka san ya girma wannan ba a samu su sai ka je birnin su amma kana zaune a nan ana ba ka labarin yaro tun da ba garke kake zuwa ba ina za ka sani hausa suka ce na zaune bai ga gari to na tsayen fa dan ya zai ai ma sai ya je na tsayen ma sai ya je ai zai gani ba tsayen zai gani sai ya nausa ya je kuma in ya je din sai ya gani amma dan ka je anan ka ga gari ai ba ka gani ba, to mu je mm.
وآخرون ذهبوا إلى إيجاد الحياة بها أولا ثم الكلام بعده wal akaruna wasu malaman daban ko wanda ba wa'annan din ba su kuma abin da zai gaya mana ha ila yau suka ce i wayancan gaye da suka faɗa su alƙari abubakar baƙin lani ɗan larabawa to ga abin da suka faɗa wayannan malaman su kuma suka ce a'a ba haka lamarin yake ba shine menene kake cewa na akaruna zahabu sun tafi ila ijadillahi subhanahu wata'ala alhayata Allah ne ya samar da rayuwa din eh Allah ne ya samar da rayuwa ɗin sun tafi akan haka awwalan da farko sun mala kalama daga baya aka samar da zancen ba da ba bayansa wasu malaman haka suka faɗa sai da aka samar da rayuwa aka samar da zancen to sun ɗauki abin ne a tsari irin na mutum da farko mutum yana da rai wajen shekara ɗaya biyu kuma sai ya yi zancen ko wannan duk yafi ne kurin tun da Allah ya sa an yi magana me yasa kuke bincike ai yana da iko in ya ga dama yanzu zai samar da rayuwar ma wai suna ganin bishiyan yana da rai shi bishiyan yana da rai daga baya ka samar da magana shi ma tsakuwan ana ganin yana da rai to abin da yake ba magana shi naman ai ba yaran ko to waya ma suke ganin sai da naman yayi rai daga baya yayi zance wannan kuma an ɗauka ne akan wancan jadawalin Allah kuma a nan kurin mu dai annabi yayi magana da matacce kuma mun yi imani mun yadda zancen aka samar bayan aka samar da ran a ran ne da zancen gaba dai a ran aka samu daga baya zancen to dai annabi ya yi magana da mace mu'jiza ce ta annabi kuma ya Allah ya san yadda yayi
wahukiya na wahukiya haza aidan an shaikina abil hasan wahukiya haza aidan mun ga gaito wannan maganar ma ni shaikina daga babban malamin mu mu taron ahlus sunna abul hasan ash'ari wa kullum wa kullum muhtamalun kowanne magana dai akwai abin dubawa ciki na sa wallahu alam sai kaga da da farko ma ka ko faɗa ba kun huta ba yi mana daga wani gaji Allah yi ne masani kullum Allah ne masani ai ba ja sai dai su din in ka tambaye su me da yi aka ce ba wa ka kalkwalwa ba a bari haka kullum ai sai a mai da ɗalibi bai da kokari amma da aka kai ruwa rana wannan ya ja wannan ya ja daga ba da aka ce wallahu alama din ai ya fi kyau shi dan adam haka ya gada da bar wanka ce masa ga igiya in bai ja ka jaye ba ba zai gane ka fiye karfi ba amma ka ba igiya ya rike ka rike igiyan kuka ya kurtu kabbas goyi ya tsallako to nan gaba ya san ka fiye karfi eh nan gaban ya rike ma ka sake ma ya san ba karfin ka yafi ba to haka haka shine dokar malaman sai sun kai ruwa rana daga baya kuma sai a dawo a faɗa saboda al'adan zuciya tana karkata ne ga wannan jayayyar da ake wannan ya ce kaza wannan ya ce to ita zuciya ta fi karkata gurin wannan daga alƙalan suka ce to Allah dai yi ne masani idlam yanam idlam ya idlam yaj'al al-hayata sharadan li wujud al-huruf wal aswat idan ya ja'al ba ce cewa dole sai an sanya rayuwa ya zama shine sharadi ba li wujud al-huruf dan a samu haraba ba sai an sa rayuwa ba malaman sun faɗa ga saboda sun kyalla kuma an kyallo musu su sun kyalla mu ma mun kyallo musu idan ka ce rayuwan haka sa sai mu tambaye ka ce kaga annabi yana addu'a kaure yana amin rayuwan haka sa kyauran rayuwa ne ga kyauran ya zama mai rai ba yana amin ba kuma an gaba ya zama da haka ba wani sharadi ba ne kurin Allah ne yadda annabi ya magana da mutum da suka kyallo sai muka kyalla musu mu ma
إذ لا يستهيل وجودها مع عدم الحياة بمجردها ya to kaji alƙalin ya bamu labari akan haka ya ce idh la yastahil wujudu a samuwan zancen baya korewa ma adam al hayat tare da rayin rayuwa da mujarridiya da tsiraituwa da ita fa ma إذا كانت عبارة عن الكلام النفسي فلا بد من شرط الحياة لها
alƙali yace ba ma idza kanat amma idan harufa da murya ibaratun fasara ce alla kalamin nabi ga zance wanda yake zababbe fala budda ba maka min shar la hayati la hada dole sai an nema mata shar'in rayuwa idla يوجد كلام النفس إلا من حي la yujadu ai ba a samun zance na mai rai yi zance mai rai fa ba a samun sa sai ga mai rai alƙali kenan mamakin su muke ai kurin shi kenan sai mu kyale su kai yanzu an cika wasa kwalkwalwa kana ga hakan haka ne mala abdullahi ka ce in kama kwatance mana in kama kurna rediyo baya magana rai ne ya shigi a hau ya ce zancen mai rai baya samuwa sai ga mai ran to da yana ba sauki a fili alkali amma bai su kudi wai zancen mai rai ba a samun lafiya mai rai wayan ka baya ma zance ran ne da shi tambaya nake dan Allah A'a. a wannan zamanin sai zai ta mamaki su ce to da ba mu ga wannan din ba za su ce abin gari a zoki abin yi gari wayan ka yana ta ma magana wayan ka da yake magana ran haka husa wayan naka yayi an ce Allah yana da iko ku yadda amma ka ce zancen mai rai ba a samu sai ga mai ran to kuma yanzu da na muku haka ɗin sai ga kuma kun warke sai ku ji daɗi a ranku yi mana to ga babar nan ma in ya ta sai yi kwankwan son son son son son son son son son son on ton ton ton ton ton ton ne ne ne sai ka maka ka tafi rai ne dai an kare na ma magana sai ka ja ka tafi Allah yana da iko zancen mai ran ga abin da ba ran ma za a iya samu a wannan zamanin in wancan zamanin so ba tare tare ba to mu yanzu mun tarar ta yaya alfarman wannan annabi namu alfarman wannan annabi namu kaji sai gani maganan kurin babu kawari kuma annabi na qur'ani ne dama ya faɗa wa in min shay'in ila yasbi bi hamdi walakin la tawqahu na tadbiyahu وكان عليما غفورا
خلافا للجبائي wannan an samu zabani ga jubbaiyawa alƙarya ce daga jan ƙasar sudaniya masu bin su ne mutazilawa ana kiran su an samu sabani akan su akan haka
من بين سائر متكلم الفرق في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات kaji dai ha ila yau sai kai- kana jin karatu kana mamaki yanzu zaka dinga yi suka ce min bai ne sa'irin mukallimin duk sun faɗa mararraba na ƙungiyoyi suka ce ya za a yi fi alaji sun kore wujudul kalam da bari ya za a yi a samu zance na nafari wal hurubu da zance na harafi wal aswatu da murya ba zai samu ba illa إلا من مركب على تركيب من يفيه منه النطق بالحروف والأصوات to ka ji da maganganun suka ce ai ba zai yi ai zance na lafazi da harafi ba illa min murakkaban sai dai wanda aka hira yi ala tarkibi ga shari'a man yazihu min wannan dugun dole sai an shirya yi ga da shirya wanda an samu hari ai ya za ya yi zance ba hari sai an shirya abin abin ya zama yana da harafi hari ai bil hurufi da harfa zai hari da harafi wal aswatu da murya wanda ta zama anan ne za a samu zancen ba haka wata yaya mhm.
والتزم ذلك في الأتى والجذع والزراء ta wannan wajen tsakuwa da kututturen dibinin da ziraye din duk sai da wai aka shirya musu har yi ne da komai wa ƙala وقال إن الله خلق فيها حياة وخلق لها فما ولسانا وآلة أمكنها فيها الكلام kajirin maganar wa ƙala jabbayin suka ce ai ba zai wani inna Allah ka laka fiya sai dai Allah ya halatta abin rayuwa wa karaka kuma ya ketowa la a garin famman a tsaga bakin abin wani sanan kuma a fito da abin har yawa alatan da yadda zai yi magana mumkinan wajen tabbata bi hamina da kalami to sai da haka maganan zai yi to kaga yanzu mu mamakin su ma muke yi Mhm.
وهذا لو كان لكان نقله والتهمم به آكد من التهمم بنوس تربيهه a wannan magana da jabba iyan suka faɗa wa haza law kana da wannan dan haka ne ai la- la kana la qalahu ai da an jira to an ce ku tuduran dibinin da zai magana ai da har yayi wa ta'atum bihi kaga da za tum shi masu da an ba da hankali akan haka au kada ne mabi karfi min ta mu da ba da himma bi naqali tazbihi da jida tazbihin nasa wa hanini da ku tuduran dibinin mhm ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك walam yanqul ahad min ahli tafsir malaman tafsir dai ba wanda ya tira to mana haka da malaman sira wa ruwaya da malaman ruwaya shi min zalika wannan maganganu da suka faɗa ba mu ji a bakin su ba فدل على سقوط دعواه kaga wannan da wannan sabon sarewa ne Allah zai magana ba sai an yi wannan abubuwan da kuke faɗa ba مع أنه لا ضرورة إليه في النظر ba annahu tare da yi la larura da ilai ba wani larura sai nazari cikin tsokace ai والموافق ba الله wanda zai bada dace Allahu Allah ne ai almuwafiqullah la siwahu وروى وكيء رفعه عن فهد بن عدي warwuya an samu ruwaya daga waƙi'un wanda malamin nan mai suna waƙi'un a zahiri annahu ibn jirayi dan jirayi ne rafa'ahu ya dangana hadisin ga fadu dan adiya ya nazarta zuwa ga fadu dan adiya annan nabi أن النبي صلى الله عليه وسلم
annan nabiya wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallama to ya kai أتي بسبي قد شاب لم يتكلم قط wajiya bin sabiyan an zuwa da annaba da yaro amma saurayi ne fa ka za abin da za a ce yaro idan wanda suka zo da hidin ne sai su ce ga yaron nan yawwa yaro ko ya gara goma ya ko ashirin ya yi in dai ubansa ya zo kaga ce masa yake yaro to amma ya zama sarmayi ba saurayi daban sarmayi daban ran da muka wuce wata ran kwatan je mu a hankali yawwa wanda bai sani zai dauka duk ɗaya ne to yi kenan za ka zo da shi yaron ya riga ya girma ya zama sarmarayi lam ya takallam bai magana ba kabdan tun da yake sai aka yi faƙala man ana annabi da ya ganye sai ce da yi man ana annabi ya ce waye ne ni eh abin da ya gaya wannan sarmayi kenan annabi ya ce man ana ba samari ba sarmayi ya ce man ana mm.
faƙala rasulullah akwai abin da ake cewa an raba yi wanda aka raba yin ne aka cire akwai anta eh fa kala yaron yace rasulullahi anan anta ne aka cire mubtada anta rasulullahi kai dai manzo ne na Allah rasuluhu manzon Allah ne yaron da bai taba magana ba da annabi ya tambaya sai dai wannan magana
Na'am, wa ruwaya an mu'arrid bin mu'aykid.
an samu ruwaya daga bayaki da ibn asakir shi ma ya kawo daga tarihin sanar da maska na ibn asakira an mu'adari daga mu'adari dan mu'aikibi an samu ruwa ya ya ce Ra'aitu minan nabi sallallahu alaihi wa sallama ajaban.
kai yace, "Na- na ga abin mamaki a gurin annabi ai ba ɗaya bane kai ɗayan ka gani abin mamaki da yawa ake gani a gunsa ai ya je ya ga abin mamaki a gurin wannan annabi namu ka bari mu ji abin da ya ganin in ma da wani mu haɗa da wanda ya ganin in kuma ɗayan ne ya gani to ma gani na'am Ji'a bi sabiyin yawma ulida fa zakara abin mislahu.
mamakin da wai ya gani jiya bin saba'in an zo da annabi da yaro yau mawuli da ran da aka haife ka aka zo da shi annabi ya ce waye ni faƙala ya ce an da rasulullahi to yi wani yana abin mamakin da ya gani an zo da annabi yaron da aka haifa ya gani akwai abin da ya wannan mamaki ya yi ba ka ga wata ba baki ba hanci a malmale amma da ya zai ce da ya ce assalamu alaikum ya rasulullah shi jinjirin da ya baka zo da hidin ai da baki ko ai da ai da hare to wancan bai kai na abun mamakin wata ya zai gaida annabi ba ai ko saboda shi bai bai dade ya bi annabin ba da ya bi ya ga abun mamaki da yawa amma wannan shi ya gani to mu din ma mun yi mamakin amma kuma akwai wanda ya fi wannan ma abin da muke nufi a nan in dai abun mamakin ne kullum kana zaune da annabi ka gani in ba ka zaune da shi ne ba za a gani ba kuma in hakan bai faru ba ma in ka zauna abun masu zaunan annabi ka ga abun mamaki da yawa kullum ka dinga ga karama tana bayyana Mhm.
Wa huwa hadithu mubarak al-yamama.
wannan shine labarin nan da aka faɗa na yaron da ya magana a ran da aka haife shine mubarak al-yamama mai albarka na ƙasar yamaniya Mhm.
Wa yu'rafu bi hadithi shasunata ismi rawihi.
kuma an san wannan hadisin da sha sunata ibn rawi mai ruwa yanzu nan su sha sunata Mhm.
وفيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
wafi a cikinsa annabi ya faɗa a cikin wannan marwaicin na sha sunata faƙala lawan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da ya ya ce صدقت بارك الله فيك annabi ya ce masa sadaka ta kai gaskiya yaro barakallahu fika Allah ya ma albarka fi umarki a rayuwanka fi amrika ko a lamarinka Mm.
ثم إن الغلام لم يتكلم بعدها حتى شب wannan yaron a ran da aka haife idiya annabi ya tambaye ya ce waye ni ya ce yi ne manzon Allah to daga nan fa yaron bai kara magana ba sai da aka yaye shi ya kai matsayin magana kuma nan gaba lam ya takallam ba da ha hata shaba sai da yaron ya ya girma shi ne shaba anan ba saurayi ba nan kuma sai da ya girma ya kai dan yaye da aka yaye ya kai dan shekara uku ya fara magana shi ake nufi anan mm.
فكان يسمى مبارك Sai اليمامة aka ra masa suna da mubarakal yamama mubarakan mai albarkan mutumin ƙasar yaman tunda annabi ya ce barakallahu fika sai yake na zai kiransu da mubarakal yamama amma mu ma yanzu tunda mun ji to mai albarka ne ba na yaman kaɗai ba na ko'ina da ko'ina eh na ko'ina da ko'ina yanzu ai ba yaman kaɗai ake labarin ba ko a nigeria ba ana yi to mubarakan nigeria a nan ɗin ma yaron mai albarka ne mu kuma allah ya ba mu albarkacin mai albarka
وكانت هذه القصة بمكة في حجة الوداع وكانت هذه القصة وأن اللاباري an yi ne a birnin maka fi hajjatul wada'i a hajjin ban kwana don wanda suka yi magana din suna yara da yawa ne wannan ne a dalilin annabi malamai sun faɗa a cikin wakan da ya zo namu shari takallama bil madi nabi muhammadin wa yahya wa iza wa kalili wa maryama ta kallama bil mahadi wanda ya magana a zanen goyo yana yaro annabin mu ne annabin Allah bayan sa sai annabi ya haya da Qur'ani yace ya ya ya kudur kitaba bi kowa wa iza da annabi isa ya ce inni abdullahi ajeniyar kitaba waje alani nabiya wa kalili da annabi ibrahim wa maryama da maryama da gaje ya maryama anne laki haza tace qala huwa min indillahi wa mubri'u jarijin thumma shahidu yusufa وإبل لدي لكدود يرويه مسلم ومروي الجريج da wanda ya wargar da jureju ya kubutar da jureju din wani saurayi ne mai yawan ibada to kuma da Allah ya sa kadara ta biyo ta kansa sai mahaifiyarta ta ta ya ce jureju jureju jureju zai ya amsa mata yana sallah ya ce ina mahaifiyarka na kira ka ba za ta amsa min ba to Allah ya gama ka da mazibar da sallan ma kana gani ba za ka yi ba ai sai ta juya ta tafi ana cikin haka malam sai kaddara ta biyo ta kan mai ibadan nan waje yarinya sai aka mata ciki yarinya kuma da aka yi mata ciki malam aka je ke bayar Allah waye miki to ita yarinyar tana zama kusa da wannan mai ibadan a kusa da mai ibadan a yi akwai wani makiyayi a nan ya neme ta da aka maza sai ta nuna wannan gurin inda wannan makiyayin yake amma nunin sai ta nuna kaman wannan mai ibada to kaga makiyayin kuma kusa da nan ya neme ta mutane suka zo da gudu malam suka bude hasumiya suka yi yayi Allahu akbar sami Allah kai munafiki sallah kake aka daga mari aka ce zo ya ƙi magana da aka gaura masa mari aka ci kuma ya ce me haka ya ce za ka san me haka papa papa dan abu kazan babanka papa da mari sai jini mu za ka yi iskanci ka ce kana ibada kana ibada munafiki ka ce mana kana ibada mari in yi magana sai jini ya ce duk Allah jama'a wat a tsaya menene ne aka ce yarinya ne kai wa ciki ga dan da wannan yarinya kai wa ciki ni ya ce kai yarinya tana ina ga ɗanka na ya ce to a zo da yaron aka zo da yaron ya na bula raka a biyu ya sallama ya ce yaro waye babanka ni ne ya ce a ba kai ba ne wani makiyayi ne a nan ya kusanci mahaifiyata aka samu ciki na saboda haka wallahi kai ba kai ba ne daga nan aka ce ab alaga ta malam ahe ba kai bane malam duk Allah a yafe mana malam duk gaji ne a cikin duk Allah a yafe yace kai ya ba laifin ku bane mahaifiya ta ce sai kira ni ban amsa ba Allah ya dora mun wannan kadarar yace mahaifiya ce wallahi ban amsa ba wannan masiba ta biyo ta kai ba laifin ku bane ku je ba komai to wannan yaron da ya kubatar da wannan mai ibadan shi ma yayi magana yana yaro saboda haka a kiyaye uwa ya yi uwa kar iya ka ta gida ka ce kana nafila mala ka yi sallama ka zo gunta da wuri in ka ki malam sai da ya gama yin mari kaka daga baya ko sai ki baya ala gata malam ai ba kai bane sannu malam sannu to aduwar uwa ce yanzu a yarka ko tsallan nafila kake in dai ba na farilla bane ta kira ka wala ka yi sallama ka je kar ta maka wani magana a kiyaye bakin uwa a kiyaye bakin uwa a kiyaye bakin uba a gama da duniya lafiya don ban warware muku ai ba za ku gane ta ba ko sun ma shahidi yusufa aka ce da annabi yusufa ya aka ce wa shahidai shahidan min ali in kana ga min zuhud da min kubuli ko wannan man da ya bada shaida to wannan ita ma wannan yaron jinjirin yayi magana yana yaro wa dibul ladai lukududi da dan jinjirin nan wanda yake ga luqududi ya ruwe musulun musulun ne ya ruwaito mana wani sarki ne aka yi shi da ya kusan mutuwa sarkin to dama ana bauta wa sarkin a zamanin to da ana bauta masa yi ne kuma yana da bokansa da ya kusan mutuwa sai bokan sarkin ya ce sarki na kusan ya kusan koma ga Allah a aiko da wani yaro dan su yarda su yace na su ya koya wa yaron to yi ne aka nemo wani yaro da yaron aka kira shi ana koya masa dabo in ya tare kuma zai je gun fada malami mai tsoron Allah yaro a hankali zai gane cewa ba gun malamin nan fa ya fi zuwa gurin wannan bokanci to Allah cikin ikonsa da yarda na Allah sai yaron yake lati wannan malamin sai yake duka yaro ina ya tsaya yake gurin gurin fadan nan ya tsaya sai malamin wancan wai bokan sai ya dinga dukan yaro in yaro ya zo gida yana dukan sa sai ga malamin ya ce ka je nan gaba in ka je gun wancan bokan ka ce iyayenka ne suka tsare ka idan ka dawo gida kuma ka ce malamin ka ne ya tsare ka to yana faɗin haka sai wata rana wani dabba ya tare hanya da dabba ya tare hanya yaron nan ya ce Allah idan abin da malamin nan yake gaya min gaskiya ne dabban nan ya mutu da ya jefa dabban sai ya mutu to yi kenan fa nan gaba gaba ɗaya yaron ya karkata ya yi imani da wannan malamin da ya gaya malamin ya ce abin da ya faru da kai kenan ya ce to yaro za ka gamu da jarraba fa amma idan ka gamu da jarraba fa jarraba ta kai jarraba kar ka nuna ni ya ce to to yaron ya zama tun za ka yi imani da Allah zai warkar da kai in dai za ka yi imani da Allah zai ma addu'a yaro sai a warke yaro ya kai aka labari ba sai kai gaban sarki ba da labari ya je gaban sarki sarki ya ce a zo da yaro yaro da ya zo ya ce bayana kana da wani Allah bayana sai ya dama kai ba Allah bane ai to waye dora wa kan wannan lamarin azabtar da yi da azaba ya kai azaba azaba ya kai azaba sai nuna fadan sai ka ja kama ka zo kai ka daura yaron nan akan a bar ne a bauta wa wani Allah daban fadan yaje ni na dora ya ai Allah ɗaya ne kai ba Allah bane sai aka dauki figa figa wannan zarto aka dora kan wannan aka rike hannunsa ka bar abin da kake yanka ki za mu raba ka biyu wallahi bai bar abin da yake sai da aka tsaga gida biyu ce Allah ɗaya ne gida biyu aka raba shi to daga baya ganin haka sai aka ja ka ɗauki yaron ya ce wannan yaro bai san mu yi masa abin da muka yi fadan nan ba a je a jefa yi a kogi aka sa yi a jirgin ruwa za a jefa yi a kogi da aka yi tsakiyar kogi za a ɗaga a jefa yaron ya ce Allahumma aka fi ni bi ma shi ta innaka ala kulli shay'in qadir sai jirgin ya kibe duk mutanen suka mutu yi ko yaron jirgin ya tura ya tura ya kai bakin gacci ya zo gaban sarki ya ce ban mutu ba ma wanda ka tura nan Allah ya kai su sai sarkin ya ce hau da yaron saman dutse an je da shi saman dutse a sake ya faɗo ya mutu da dora ya saman dutse ya ce Allah ma ka bini bi ma shi da inna ka ala kulli shay'in qadirin sai dutsen ya girgiza mutanen duk suka faɗi suka mutu yaron ya zo gaban sarki ya ce sarki har yanzu dai baka kai ni ba ga nan da raina to ku rike wannan addu'a duk lokacin da wani ya ce zai kai ka ko wani abu ka yi wannan addu'ar Allah ya dahi zai mutu. Allahumma aka bi ni bi ma shi ta innaka ala kulli shayin qadir. In wani ya ce zai ma wani abu ko zai ma wani sharri ko ya kai ka ko ya kai ka wani mota ya je ba ka ja wannan addu'a. Daga nan sai sarkin ya ce to yaro yanzu ya za mu yi mu kashe ka ya ce yawwa yanzu ka kawo bayani. In kana so ka kai ni duk mutanen garin nan ka tara su guri ɗaya da na lardi. Idan ka tara kowa da kowa guri ɗaya to akwai kibiya a kwarina ka ɗauka in ka ɗauka ina tsaye ka ce bismillahi rabbul gulam ka ja wannan kibiyar in ka saki wannan za a kai ne haka sarki tara mutanen lardi gaba ɗaya guri ɗaya ka tsaye da yaro sai ɗau kibiya daga kwarin yaro ya ce bismillahi rabbul gulam da ya ja kibiyan ya saki sai kullu kukin yaro yaro ya taɓa hannunsa haka shi kenan ya mutu sai mutanen gari suka ce to a yi dama ubangijin yaro ne yake kaiwa a ba sarki ba ne sai suka ce amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam suka ce mun yi imani da ubangijin yaro ba da sarki ba sai lamari ya sake rikice wa sarki ya ce to a tona rami a unguwa unguwa duk inda in an tona rami da aka tona ya ce a cika da ramin da wuta duk wanda zai fi jatan zai kai imani da ubangijin yaro ko ka yi imani da sarki in ka ce ka yi imani da ubangijin yaro za a jefa ka a wuta idan ka ce ka yi imani da sarki ka zama kafiri sai a barka in ka mutu sai ka yi ga jahannama sai ne qur'ani ya kawo wata ma izatul buruji wa yawmil ma'ud wa shahidin wa qutila ashabul luqududi wannan wanda suka tsura tsakon yankar Allah ya tsine musu albarka qutila ashabul luqududi annari zatul waquwat sun kura wuta in hum alaiha qu suna zaune a bakin ramu wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shahud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid ba dan komai dan ka ba da gaskiya da Allah allazi lahu ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شيء إن الذين فاتنا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق to wannan ayar akan su ya sauka to yi ne tukunyan karɗin da aka tona ana jefa mutane a ramin sai ga wata mata ta goyi ɗanta sai aka kama ta da gudu aka ce kin ba da gaskiya da yaro ne ubangijin yaro ko da sarki ta ce ƙarya kuke na ba da gaskiya da ubangijin yaro ba da sarki ba sai aka bi ta da gudu aka cin mata da aka zo da ya taba kira mai ta ce a ku kyale ta ba da gaskiya da sarkin da ta je nesa ta ce ƙarya kuke yi na ba da gaskiya da ubangijin yaro a kama ta da aka da ce a kyale ta ta ba da gaskiya da sarki da ta je nesa ta ce ƙarya kuke na ba da gaskiya da ubangijin yaro sai yaron bayan na ce ya ce iya me kike tsoro ne can da za mu gudu jahannama ne nan da za a jefa mu aljanna ne iya sai ta wuya ta kalli yaron haka ne ce to ƙarya kuke na ba da gaskiya da ubangijin yaro har aka ta baki rama ta ce ƙarya kuke yi ne aka jefa su wannan yaron shi ma ya yi magana yawwa don ku gane eh sibilin lazi ladai lukudidi yarwihi muslim yawwa imamu muslim ne rawaito وإبن عليه مرا بالأمة التي يقال لا تذني ولا تتكلم وإبن ديارو عليه مرا بالأمة التي tana ficewa da wata baiwa yi kala la ta zani wala ta takallama ba ta magana wannan yaron wani yaro ne wata mata ce tana ɗauke da ɗanta malam sai wani yaro wata mata ta wuce ana jibanta ta yi zina ta yi zina mazinaciya ana binta da jifa wannan yaron sai dama kafin wannan ya wuce wani sarki ne ya wuce akan doki ya yi hawa ya rawani malam ya zaki amawali ga daraja sai matar da take dauke da yaron ya ce Allah ka mai da ɗana irin wannan ya ce Allah kar ka mai da ni irinsa to yaron sai ya yi magana sai aka zo ana fujewa da wata mata ta yi zina ta yi zina ana jibanta ya ce Allah kar ka mai da ɗana irin wannan matar ya ce Allah ka mai da ni irinta to wannan yaron ya yi magana sai uwa ta tambaya me dalili ya ce wannan wanda ya tafi akan dokin da kika ce Allah ya mai da ni irinta shege ne ni ko ba na so na zama shege wannan wanda ake cewa kar na zama irinta ana jibanta ta yi zina sharri ake wata ba ta yi zinan ba Allah ka mai da ni ne gaskiya irinta to wannan yaron shi ma ya yi magana ina fata kun fahimta wa ma hidatu fi adi fir'auna dibilha wa fi zaman al-hadi mubaraku yuqtamu wa ma hidatu da makitsiya fi adi fir'auna dibilha a zamanin fir'auna wannan jinjirin nata yayi magana wa bi zaman al-hadi mubaraka yukutamu da hiza a cika zamanin fir'auna wanda take kilo ayan fir'auna kilo matar da take kilo tana da yara jirajirai kanana to tana da jinjiri dan karami to tana kilo tana kilo sai kibiya din ya fadi haka yana faduwa sai matar ta ce bismillah sai yar fir'auna ta ce baba na kike nufi shine bismillah yace a wannan hiya shi ubanki so dama babana yana da Allah wallahi zan gaya babana ya ce kije ki gaya masa ubanki yana da Allah to yi ne ta je ta gaya babanta far'auna ya zo ya zana ya ce ke duk ni'iman da muke muke dama ba ni kike bauta ba ita ba ni kai nake bauta ba ana bauta ubangiji na ubangijin naki me ya tana da yace yi yake da wuta yake da aljanna da wuta mun ma muna da shi ina hamana yace gani nan ya ja girka wuta ta ga wuta sai aka girka wuta da ɗan jinjirinta ya ce to yaya za ki yi imani da mu ko ba za ki yi imani da mu ba mu jefa ki a wuta ta yi hiru sai yaron na bayan nata ɗan goyin ya ce iya a jefa mu a wutan aljanna ce ba wuta ba ce to wannan yaron na ɗan jinjirin makiriyar fir'auna da ake goye shi ma ɗan ƙaramin yaro ne ya magana sai makiriyar ya ce to muna neman alfarma a gunka fir'auna ya ce sai amana ya harare shi har amana ya zuba masa ido daga cewa alfarma ya zuba masa ido sai fir'auna ya ce haɓa hamana mulkin mu da adalci ai kamar mu muji me za ta roƙa mana shi alkhairin ma ba a ji komai ba daga jin alfarma kurin yana hararan sarki don yi ma tsoron hamanan yake shi ya hamana daga jan ce ba a mugun sarki to an gaga yadda aka yi ya faɗa fir'auna fa abin zai baka mamaki baban hamanan yi ne sarkin ai shi baban hamanan sarkin ne shi ne sarkin misira ɗin da da fir'auna ɗin ɗan doka ne ko ka ce ɗan doka ko ɗan bangan gari shi ne je ce da sarki duk wanda ya fita garin nan yana yawo in sha biyun dare ya fice za mu kai shi da kansa ya sa kansa wannan dokar kurin yana nan da magoya bayansa in dai da dare ka wuce a misira to a sai an kai ka sai yi ne ran na je sabon sarkin ya ce yi kuma sarkin uban hamanan ne ya ce sarki wannan aikin da muke muna aiki ko ba mu aiki ba ka gani fito mana kai ran gadi ka ga aikin da muke ya lallaba sarki sai ya fito da dare yana fitowa fara'una ya ce to ga wani ya fito ku zo mu bihi da gudu tabba tabba tabba tabba yana ni ne sarki kace ƙarya kake sarki yana kowa ya mai gani kace to ai ni ne ai ƙarya kake kuwa sai fir'aun ya sare wuyan baban hamana ne kuma waye gari ya je bude fadan yayi ga kan kujera ya zauna ya ce ayi go fada da aka yi go fadan ya kulle ya ce kun gani duk wanda yayi wahala mun kai sarki mun hau duk wanda yayi imani mai imani za mu kai hamana ya zo kusa da shi ya ce jiya kaga na kai ubanka ko eh na zama sarki na kai ubanka kaga yadda na yi ubanka yace na gani to nan gaba kai wa uban kowa haka yace sarki birawo na kyale ni yadda ka ci uban ubana ni ko zan ci uban uban mutane shi birawo uban za ba kai aka kafa farauta yi kuma kowaye tun da ya san kai uban uban kowa sai ya kai zalunci ne duhu yana dukan duhu to kaga hamana da aka roƙi wannan alfarman sai fir'aun ya ce saurara mu gani mai yace me abin da kake roƙa ne me kike roƙa yace in ka kona mu da ni da ƴaƴana ka tara ƙahin mu guri daya a tona rami abin ne mun zama ƙahi to kan ya raba ƙahin na ma ta tara yace to wannan alfarman za mu mu ka jefa su shine aka jefa su wutan ya kone su shine aka tattara ƙahin nasu aka rufe wannan matar annabi yana isra'i yana miraji da ya je can sama da saman bakwai ya ga wani bene yana kyalli ya tambayi jibril ya ce a jibril wannan bayanin ya ce wannan na makiriyan fir'auna ne da yayin da Allah ya masa tanadi a nan to wannan yaron shi ma yayi magana wa bi zamana da hadi a zamanin annabin mu mubaraku yi ta mubaraka da yamama din da shi muka cika shi ma yayi magana to kaji wanda suka yi magana suna jirajire kenan wa kana hadhihi qissatu karanta na'am وكانت هذه الجلسة بمكة في حجة الوداع
وانا لا باري فا امك اكيه في حجة الوداع حج بنقانا
وعن الحسن أتي رجل النبي صلى الله عليه وسلم
labari ya zo daga malam Hassan Basari an zo wa annabi da mutum sallallahu alaihi wasallam
فذكر له أنه درها بنية له في وادي كذا
mutumin da ya zo gurin annabi ya ji rasulullah yarinya ta ce yar karama an jefar da ita a kwari kaza daga kwararrakan maka amma ba mu san ba inda take ba fan dalaka ma'ahu ila alwadi annabi ya ce to ba dai ka san kwarin ba yace na san kwarin yace mu je kwarin ya ga tafi da annabi gurin kwarin wani hada ha bi ismiha
annabi ya ce mata wance wance annabi ya kira ta ya kai ya fulanatu ajibi bi iznillah
annabi ya ce wance ki amsa mana da izinin Allah abin da annabi ya kira kenan fakarajat wa hiya taqulu labbaika wa sa'adayya fakarajat sai ga yarinyar ta fito tana dawowa gun mahaifiyanta tana zuwa gurin manzon Allah wai ya taqulu tana cewa labbaika na amsa kiranka wa sa'adayka arziki ya tabbata a gare ka ya annabin Allah فقال لها إن أبويك قد أسلما فقال لها sai annabin Allah ya ce da ita wance inna abuwaiki mahaifiyarki da mahaifinki sun musulunta sun musulunta ya aka yi fa in ahabbti an aruddaki Ya alaihima
kina so ne na mai da ke gurin iyayenki dan yarinya fa lahira ta zo a ba a duniya ba ce ai a lahira ce ta riga ta tafi ai kwana ya kare amma da annabi ya kira in ma a ina ne aka nemo annabi aka zo masa da ita amma fa ba ta duniya dan da gaya ma gaskiyar magana Eh, yaya kina so a mai da ke gun iyayenki to bari ka ji tabbatin ta koma ga Allah da nam قالت لا حاجة لي فيهما Yace, a'a yanzu ba ni da bukata a mai da ni gun iyayena Mm.
وجدت الله خيرا لي Yace, منهما ai na tar da Allah Allah ya min tanadi Allah ya karbi bakonci na da kyakkyawan gara saboda haka na talli Allah kairan minu a kairan li minu ma Allah ya min tanadi da tanadin da ya fi na duniya ya rasulullahi a bar ni shi kenan yarinya kuma aka ga ta zo kuma sai ta koma da ba ta ganin ta yi kenan sai a mai da ita lahira ai annabi ya nemi mutum ko yana lahira ai za a kawo shi annabi Muhammadu yanzu yana son na ba ai ba magana yana nesa ko yana kusa in dai ya ce a yi Allah zai yi dan shi kuma ga masu kaunan annabi ma a dalilin annabin san da suke wa annabi kuma sai Allah ya musu haka
وعن أنس رضي الله عنه labari ya zo daga Anas yardan Allah ya tabbata a ruwawan Ibn Adi da Bayaki da Ibn Abi Duniya da Abu Nu'aymi a dalailin nubuwa أن شابا من الأنصار توفي وله أم عجوز أمياء to anna shaban wani saurayi ne aka samu min al-ansari daga samarin birnin madina tofiya Allah ya karbi ransa ya mutu wala hu ummun ajuzan amma wannan saurayi yana da mahaifiya wanda karfinta ya kare karkace tsohuwa karfinta ya kare yawwa in alkhairi mace take yi ba a ce mata tsohuwa yawwa alkhairi take wanda karfinta ya kare kaji wannan baiwar Allah karfinta ya kare mm amyan kuma ga ta makauniya bayan karewan karfin ga wata larura Allah ya dora mata mhm.
فسجيناه وأزيناها
ka zan mutum ya mutu ba a zo a bar mutum a fili haka a nemi wani ba lullube shi fa zai je na sai aka nemi wani bargo aka lullube dan nasa da ya rasu sai aka zo gun wannan tsohuwa ka san ita ba gani take ba amma ba tana gani a zuciya idanu ne ba ta gani aka ce wance iya wance ta ce na'am sannu ba muna miki ta'aziyya ya wance ya koma ga wani ya koma ga Allah iya wance sannan ki kin ji sannu iya ake mata ta'aziyya saboda ɗanta ya koma ga Allah Mm.
فقالت مات ابني Fakala ta ce ban ji abin da kuke faɗa ba muka ce wane ɗanki ne mai suna wane ya rasu muke miki ta'aziyya sai ta ce mata ibni ɗana ne yanzu ɗana ne ya rasu to fa nan za a yi wani abu ɗana wai tana tambaya ɗanta ne ko ɗan wani aka tabbatar ɗanta ne aka ce ɗanki ne mana iya wance ai ɗan naki ne sai mu saurara mu ji abin da zai faru kuma Mhm.
قلنا نعم Wai za mu gaje iya wance ai ɗan naki ne Mhm.
قالت اللهم إن كنت تعلم أني هاجرت إليك وإلى رسولك رجاء أن تعينني على كل شدة فلا تحملن علي هذه المصيبة daga nan sai aka ji ta tace Allahumma qala tace ya ubangiji in kunta ta'lamu min niyyati fi hijrati yace Allah in ka san aniya na da kaurana da nayi na raka wannan annabi namu daga maka zuwa madina na raka annabi muhammadu anni hajartu ilayka Allah na kaura gare ka wa ila rasulika na kaura dan na faranta wa annabin kare raja'a min ajali wa amali an tu'inuni ina sare Allah ka taimake ni ala kulli shiddatin ga kowane tsanani wala tahmilna alayya hadi Allah karka dora min wannan mut- mutuwan karka dora min wannan masifa Allah ni gahi na tsufa ƙarfi na ya ƙare ba na gani Allah ka karbe ran ɗana a Allah karka ɗora mun ba zai iya ba sai dai ni na koma ga Allah ka bar ɗana amma na tsufa ƙarfi na ya ƙare kuma ga ni ba na gani ba mai min jagora kuma ce ɗana ya mutu Allah kar ka ɗaura min ba zan iya ba kuma Allah fa ya riga ya ɗaura ya ce ita dai ta ce wallahi ba za ta iya ba shi ya yi amma ita ta ce ba za ta iya ba na yi tawakkali da hijiran da na yi daga maka zuwa madina Allah a Allah ka ɗaura min mutuwan ɗana rana tsaka ya ce ina ai ba zai yi ba Allah ba zan iya ɗauka ba a san inda za a mai da in ma wani za a ɗaura a ji a kai ya ɗan wani to in kuma ya za a yi Allah ita dai ta ce wallahi ba za ta iya dauka ba wallahi ba za ta iya ba iya tsohuwa ta gigice to Allah sun zauna da annabi ne an yi daraja kar mu ce tsohuwa mace ce da karfin da ya kare an yi wa annabi hidima ya aka yi فما برهنا أن كشف الثوب عن وجهه فدعما ودعمنا
tako tako ita uwar ga ta a gefe su wanda suke ta'aziyan a gefe shi wanda ya rasu a gefe an yi hiru san an ji mashi a galla kabanin yana motsi yana motsi a wani kai wala da kabanin yana ba da ya ga ya yaye sai ya jefar ya ce abin tuwo alfarma amma ai kuma da in ba yau ba ba mutane suna cewa in an tafi ba a dawowa ba ko kuma da masu magana suna cewa ka taba ganin wani ya mutu ya dawo to ka ce kai ka gani can an jima yaro ya jefar da mayafin da aka rike kurin ya ce da ya ce ina jin yunwa a ban tuwo aka zuba tuwo yaron ya ci tuwo masu ta'aziya suka ci tuwo ita ma tsohuwar ta ci tuwo yi kenan mutuwar da ba a yi ba kenan garau yaro ya je an tafi kuma an dawo an ce an je ba a dawo wato an dawo sai na alfarman annabi muhammadu mana alfarman manzon Allah yi mana a ilimi ka ga abu da yawa saki ya tutulu ye yi mana ilimi yi mana an ka hausa suka ce karamin sani kuka ni ne in ba haka waka ce wai an je ba dawo ba in an je ba dawo ba din in dai ana kaunar annabi an je dawo ake wallahi har zuwa za ka yi kai yawon kama wani zangon da baka kare ba ma an ka tafi da san annabi sai ka dawo ka kara sa ka tafi mutane nawa ma gani sun tafi lahiran suka ce su ba su yi ba ma za su dawo su dan rage wani sabga su ma sun dawo an rage sabgan an kara sa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba kuma wasu ma sun tafi lahiran ma suke raba abubuwansu ma dan yakin yarmuki da aka yi wani sahabi da ya rasu an daɗe ma a gan shi a mafarki ya gaya wani mutum ya bada sako ya ce don Allah ka je gurin wane akwai kuɗi ya bani ajiya na binne a guri kaza wane ka je ka karba ka kai wa wane a bada kuɗin yana lahira ya bara aka zo aka faɗi magana aka je aka tona gurin ga kuɗin aka je ya ba wanda ya faɗan wani kuma yana lahiran yana kwance ya mafarki da wani ya ce don Allah gobe ka gaya yan uwana ka ce nan inda mu kwanta ruwa ya ci mu ta ƙasa ka ce don Allah wane ɗana ya zo ya tona ni ya canza min makabarta ya binne ni a wani guri da aka zo aka tona har nan ɗansa ya yi kore saboda ruwa ya ci na ƙasa aka je kuma binne shi din shekara arba'in ne aka je aka tona aka je aka binne shi a wani guri to kaga wanda ya ce a binne ni a canza min guri ya ka san rayuwa yake yi rayuwa ce ka so annai Muhammad ai mutum ya so manzo Allah ko ya je lahira ai bai mutu ba ga Allah ya faɗa wala tusi ta ji wannan ladina qutilu fi sabilillah amwat bala yawun inda rabbihim yarzuquna ai yasa muke cewa ku so manzon Allah ai so da annabi ka so annai Muhammad ai mutuwa ba irin ta mutaje ba daga wata hali ne za a canja ka zuwa wani hali ai to jama'a Allah ya yarda
وروي عن عبد الله بن عبيد الله الأنصاري كما أنزم رواية دق عبد الله بن عبيد الأنصاري mutumin Madina an samu ruwaya a gurinsa.
Kuntu fi man gaba na sata buna ƙarfi bin shammas.
Ya ce kunta, ni na kasance da ni muka binne sabitu ɗan ƙaisi ɗan shammasi. Eh shi ne sabitu ɗan ƙaisi ɗan shammasi. wanda shi yana da garjin murya to da aka sauke cewa ya yi wallazi na amanu la darhu azwa da kum fawqa sautan nabi wa la tajharu lahu bil qawli malam sai zauna a gida ya dace bai je gurin annabi ba daidai sai annabi ya tambaye ya ce sabitu dan gaisu dan shammasi ya ka dade baka ga ya rasulullah an ce karma daga murya ni kuma Allah ya ni daga je murya yanzu na fito ba ka fitowa annabi ya ce sabitu ba ka zo ka rayu a sabitu ka mutu kana shahidi haka annabi ya gaya wasu amma ja ruwayan muji
wa kana qutila bil yamama a yakin nan na bani yamama aka kai ya zamanin halifancin sayyidina umaru mm, sayyidina abubakar mm.
فسمعناه حين أدخلناه القبر يقول da kaji lokacin da baka minahu muka ji yayin da aka zahi a kabari Ya- ya- ya mutu ba za abin da yi da za a zahi a kabari ya kuma me yake cewa محمد رسول الله رسول الله
mu da yi duk tawagan ɗaya ne ana zahi a kabari dama da mu muna zahi wallahi kurin sai ya ce
رسول الله
Ba- ba dan ba mu da jam'iyya ba da sai mu ce wannan dan jam'iyyar mu ne yanzu a sa mutum a kabari kurin kowa yana ji ya ce muhammadin rasulullah ba man la ilaha illallah ya ce ba kurin ana sa ya kabari ya ce
الله
Ah, Allah mun gode maka dama muna nan a nan da ake sahi eh samina ya ce wallahi mun ji a daga lahul kabar yana muhammadin rasulullah صلى الله عليه وسلم abubakar sadiq ya ce abubakar sadiki ne umar shahidi ne usmanul barun rahim umma usmanu managarci ne arrahimu mai barru mai tausayi mai rahama mhm, fa nazarna فنظرنا فإذا هو ميت kai sauri aka duba kaf- aka duba likafanin da ya faɗi wannan magana da aka duba ya mace yake Mhm, Allah ya ba iko ya faɗa kuma ya koma don aka ba mutane hujja mhm.
وذكر عن النعمان بن an بشير samu ruwaya daga Numan dan Bahir a ruwayan Tabarani da Abu Nu'aimi da Ibn Manda in ba dalili ba ba za ka ji dan manda ba da ibn abi duniya dan baban duniya a littafinsa min aisha ba da mawati wanda ya gaya mana littafin wanda ya rayu bayan sun mutu yake lissafawa a nan ya kawo mana malam dan baban duniya shine ibn abi duniya da kaji labari da yawa mhm.
أن زيد بن خارجة كر ميتا في بعد أزقة المدينة anna zaid ibn karija zaid dan karija ne yana tafiya kudin sai ya fada Allah ya karbi ransa fi bari azikatul madina a shayin kwararo na layin madina ya rasu Allah ya masa bai ka mutu a madina sai mai rabo Mm.
فرفع وسجيا maza aka ɗau gawansa ai zai da ɗan kari da ya rasu sai aka ɗauka aka yi gida wasu jiya aka lullube shi da bargo Mm.
إذ سمعوه بين الإشاءين والنساء يصرخن حوله يقول أنفتوا to haka namu ya faɗa da aka yi gida aka ajiye yi kagan mutuwan lokaci ɗaya akwai ta da hankali ba a ji jinya ba mutum kurin ya fita layi kamar zai je wani unguwa aka ce ya faɗi ya mutu ai kaga akwai jimami to haka ce yana tafiya ba Allah ya karɓi rai to yi ne aka kawo gida aka binne aka lullube aka ajiye yi tsakanin an yi magariba kafin isha malam sai mata suka ji labari yadda suka na wane ne ya rasu wayo wane wayo wayo mata suka taru a gidan haulahu a gefensa ya kulu suna an fito an fito yana cewa an fito an fito da aka taru ana kururuwa zai ke cewa ai hiru ai hiru jama'a a mamaci yana ai hiru yana da kafa maza sai aka zo da gudu aka yayi da kafa nan fatira da aka yaye da kafa na magani an waje fuskansa da ana yaye fuskansa ba kala me yace محمد رسول الله رسول الله رسول الله
yace a saurara shi mamacin ne yace a saurara a saurara sai aka bar da sauri aka yaye da kafa nan da aka yaye an doka za a jona kurin sai yace ikon Allah sai kallo jama'a muhammadawa yau karatun namu ne kai Allah ya saka musu da alkhairi to haka ba za ku dinga yi ya raga ku jiki da jini ku duba mutum ya mutu kurin a bude kabari ya ce jama'a ka mutu kafin abin ne ka daga kana jinjirawa kai akwai abin da ya fi wannan ba ba abin da sabon suke faɗa ba daga an bude kowaye zai magana sai dai ka ji ya ce muhammadin rasulullah to mu dama a ciki muke lokaci bayan lokaci ku daina zama a dinga jinjinawa su ma yan jinjinan ne kuna gani fa an bude an bude da kafaninsa ya ce a yi hiru a yi hiru mun dauka wasiya ma zai yi da muka yi hiru sai ya ce Ikon Allah ana yin hiru malam faƙala kullum sai daga murya ya ce muhammadin rasulullahi nabi al'ummi annabi ne al'ummi wa katimin nabi'ina suka makon annaba ya ce kana zalika fil kitab al-awwali wannan yana daga littafin farko sun makala da kansa ya ce sadaka sadaka yayi gaskiya yayi gaskiya
wa zakara ababakar wa usman amma ya ambaci abubakar da usmanu da umar duka ثم قال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته
bayan ya gaba wannan bayani daga sun makala ya ce assalamu alaika ya rasulullahi wa rahmatullahi wa barakatu da ya gama faɗin wannan bayani daga ya kai ثم عاد ميتا كما كان daga nan sai aka ji shiru yayi sanyi yaya ba a cewa ya fito ya aka ce jikin yayi sanyi haka za ka ce sai aka ji shi kalau malam wannan sun ta ba sa Allah ya ba mu albarkacin su to za mu tsaya nan jiki yayi sanyi ai wa annabi salati goma Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi karama la ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilas wannan mika ne malam habibu su fatiya kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka mun gode maka la kullu halin bismillah da kulu huwa Allahu kafa uku uku yabo ga ubangiji yama fatiya da salatul fati Allah ya kara mana san annabi Allah ka samu rayu akan san annabi dare da rana mu zama masoyan annabi na gaskiya ana binne mu ma muna kama sunan manzon Allah a ce mu je kabari a bude rai ya zo a ce da mutane gaba burin mu kenan a lahira ma mu jinjina wa annabi to bismillah da kulwa kafa bakwai bakwai malaman mu da iyayen mu da Allah ya ji kansu ya musu gafara da ina da kafa bakwai bakwai dukan sharri Allah kai mana hijabi Allah kare mu da kariyarka fatiya kafa uku uku kowa ya sa bukatun sana alkhairi na fi bukatan na mu bukatan Allah ya biya mana a ƙara fatiya ƙafa uku uku a ƙara fatiya ƙafa uku uku ƙara fatiha kafa bakwai bakwai falaki da nasi dukkan sharri Allah kai mana hijabi a hada da fatiha da salatul fati bukatun al'umma da namu Allah ka biya mana dukkan sharri Allah ya kare hanyoyin na arziki Allah ka bayyana ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم الفاتحه الحمد لله الله بارك لك على فرمان من الله